أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم matakar bayani akan sallah da sallah babi wanda yake ya kunshi wato bayani akan sallar janaza wanda da muka ce ya fito daga imam malik cewa imam malik ya samu labari cewa sai da nafar ɗan zafana da abdullahi umara da abu huraira sun kasance suna yin sallah ba su ga waje dama wato sai a haɗa gawaki da dama a yi musu sallah ɗaya a madina ana haɗa maza da mata a sanya maza daga abin da yake dab da lima maza ake fara sawa shi ne dab da liman a sanya mata kuma daga abin da yake wajen alkibla su suna daga can barin alkibla shi ne matsalar malikawa suke jera su a fikihu ba matsala su suka tattaru yawa to sai a gabatar da namiji dan gida balagaike namiji dan gida wani balagaike namiji bawa balagaike na wani balagaike namiji agunsa wato namiji dan gida balagaike namiji dan gida wani balagaike namiji bawa balagaike namiji bawa wani balagaike namiji wanda yake da kunsa balagaike namiji kunsa wani balagaike sannan mace ne gida balagaike ya mace ɗan gida wata balagaike ya mace baiwa balagaike ya mace baiwa wata balagaike bayan bawa ma sukan kawo cewa majbobi bawa balagaje majbobi ba wani balagaje hasi bawa balagaje hasi ba wani balagaje har guda ashirin da da sauran sawa sannan sai sai liman ya tsaya nan ya kabbara musu to to wata sani a kudu wani na ce mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nashi wato koyaushe sai a ce shekunsa tsakanin namiji da mace yake ya ce a sa kunsa dan gida balagagge kunsa dan gida wani balagagge kunsa bawa balagagge kunsa bawa wani balagagge to sannan kuma sai wa fadin mace mace gida balagagge mace gida wata balagagge mace baiwa balagagge mace baiwa wata balagagge to wa da sani an maliku bidla ta mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nasu cewa abdullah umara ya kasance in yi sallah ga janaza yana yin sallama gwargwadon yadda zai ji da na kusa da shi wato ba ta ga murya yake da sallamar ba shi yasa malikawa suka ce sallamar da ake daga sallar janaza sallar ke sassauka ma'ana ba a cewa ta ga murya da ita kwarai ba kamar sallamar fita daga sallah ba wanda ita da mu bayyana amma da ita ai sunna al-jahru bi kalimati tahlili sunnatu to wannan da muka ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi'u cewa dan umara ya sace yana cewa ba daidai bane mutum ya ce zai wa janaza sallah sai fa in yana da sarki sai yana da alwala wato duk wata abubuwan nan guda hudu sun tafi akan cewa ba a sallar janaza sai da sarki duk masabobin nan guda hudu hakanan gaba ɗaya malai duk sun tafi akan haka ba a samu wato sabani ba a nan sai daga wasu mutum biyu kawai daga cikin tabi'a su ne suka tafi akan cewa ai sallar janaza a iya yi ko ba alwala cewa sallar janaza mutum ko bai da alwala ko bai da sarki ya iya yin sallar janaza ai ba sallah ce da kiya ba kamar addu'a ce kawai illa iyaka ana bude ta da kabbara ne ana bude ta da kabbara ana bude ta kuma ana cika ta da sallama amma dai ai a tashi to ya haya ce na ce ma malik yana cewa ban ga wani ba daga malamai ya ce ba daidai ba ne a yi waɗansu na sallah ban ga wani ba a cikin malamai ya ce dan an haifi mutum ta fuskarsu wai ba a yi masa sallah ba a yi masa sallah ai za ka ji ruwa da rasu wuzura kura lai ne laifi ba ta ɗaukan laifin wani ba iya laifin ba iyayensa ne suka yi shi ya sa shi ina ruwansa illa iya kawo su masana Allah kamar shehu Muhammad Tijjani gari Allah ta'ala anhu ke cewa galibi dan zina ba kasafai ake samu yi kirki ba sai fa in ya abuci bayan Allah da kirki ko ya karɓi ahadinsu to sannan ne zai gyaru amma in ba haka ba to to da kyar zai kirki da kyar zai zama wani kirki to haka nan ma kuma ba a cewa uwar da ta haifi da da zina sallah ba dan ta yi ta tuba ai ga wata da ta yi zina zamanin adam sallallahu alaihi wasallama annabi ya umarni a jefe ta bayan wasu suka rinka surutai cewa ko wannan wajen ta kaza da kaza ce a'a ku kyale ta ai tuban da ta yi ta kadai ta isa a ce inda za a raba wa duk mutan duniya da kowa ya samu da kowa ya samu shi yasa ba sani ba ko ta tuba sai a yi masa sallah abin da ya zo a game da binne mamaci Ubangiji ta mun hadisi ya karbo daga Imam Malik cewa labari ya isar masa ba da Allah an karɓi ransa ranar litinin da an binne shi a ranar talata ibn al yake cewa wannan hadisin ni iya ta sani na ban san shi an ruwaito shi da wannan tsarin ba in ba wannan ruwa ta malik wanda take balace ba sai dai ya zo ingantacce ta wasu safin da dama akwai hadisai da yawa wanda wato imam malik ya hada shi da cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati ranar litinin magana ce wanda take tabbatacciya a hadisi ingantacce wanda Anas ya ruwaito ruwa Anas shi ya sa ba wanda a cikin malamai ya tafi akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar litinin ya wafati ba amma magana binne shi ranar talata to akwai sabani tsakanin malamai dan wasu da yawa sun tafi akan cewa a ba ran talata aka binne shi ba ai sai ran laraba sai ran laraba wato wani tsarin ya fi gaji sai da dama da suke nuna cewa eh an binne shin ran talata an binne shin ran talata amma wasu suka ce ai sai ma ran laraba yadda yi muka sai ke faɗa a tarihin sa ya ce a ce annabi sallallahu alaihi wasallam an binne shi ran talata magana ce kima wato magana ce wadda mafi yawan malamai ba su san haka ba abinda aka sani abinda ya fi shura shi ne cewa mazalla an binne shi ne daren laraba daren laraba ran talata gaba ɗaya sahabbai suna cikin shagala da lamarin hilafanci da ya za a tsara lamarin al'umma ya za a tsara lamarin al'umma to shi ya sa wata cewa abin ne shi daren laraban shi ne ya fi shuhura. To, wato mutane sun masa sallah daidaiwa, daidaiwa ba a yi jam'i ba, aka samu saɓani tsakanin alamai. A nan saɓanin da aka samu har guda biyu. Me ake nufi da cewa sun masa sallah, wasu suka ce, ana sallah a kai masa irin wanda ake wurin janaza ba. ma'ana kowa ya zo ya tsaya ya gaisuwa ga annabi wannan gaisuwa ce aka kira ta sallah domin ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya bukatar ai sallah domin me shahidi ma wanda ya shahada a wajen yaki an ce ba sai an masa sallah ba to wala kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sai shahidi ko siddiqi ma gaba yake da shi ko ko da yake siddiqin ba a ce ba ai masa sallah ba amma wanda yake annabi kuma ai gaba yake da siddiqi wanda yake annabi manzo gaba yake da wanda yake annabi kawai wanda yake manzo daga ulul azmi gaba yake daga sauran manzanni wa kuma cikin ulul azmi din wane ne shugaban su afrahul halqi ala idlaqi nabiyuna fa il al shikaki mafi cikin halitta a gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam wa kai ba ta zaki wata jayayya kare jayayya a wannan waje ba magana ce ta jayayya ba shi yasa ayyuka sallallahu alaihi wasallam ba a yi masa bukatar a yi masa sallah kawai mutane ne ke zuwa ɗaya ya tsaya ya gaisuwa assalamu alaikum rasulullah a kalma ta kasa risala ya faɗa abin da Allah ya hore masa ya faɗa sai ya ciki wannan ma ya zo ya faɗa wannan ma ya zo ya faɗa wannan ma ya zo ya faɗa wasu suka ce a abin da ya sa wato sallar da aka ce an masa sallah ce da irin wadda ake yi ga sauran janazu amma wato dan su masu yi masa sallar su samu albarkarsa wannan yasa aka ce to sai a yi daidai kenan dan kowa ya shi kadai yake eh albarkar da gambo daga wajen manzo take tasowa ta zo kansa shi yasa ba wai an je jar'i bane ba sai a ce a za a daukar albarkar wani sannan kake ji ba albarka ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta albarkar wani ba eh duk ne samu duk ne albarka ma albarkar sa daga albarkar manzon ne sallallahu alaihi wasallam tunda ka samu tushe ne naka da neman reshe ya sake to sai a yi daidai da su akwai da dalilai da yawa da malamai suka faɗa a kan me yasa ba a yi jam'in ba da kuma ma'anar sallan nan da aka ce an wa'anar sallallahu alaihi wa sallam to na abubu a ba wanda ya musulmanci wasu a cikin mutane suka ce wasu sahabbai suka ce in an tashi binne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a binne shi a gindin mimbarinsa wasu ko suka ce a a kai shi inda ke kai sauran mutanen madina aka binne ba ga ayansu can ba an binne su a baki a ga wasu cikin manyan sahabansa duk baki a ya kai su ba sai a kai shi can ba sai sai na abu bakar siddiq ya zo ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ba a taɓa binne annabi ba sai ko a wajen da aka karɓi ransa shi yasa inda yawa fatin nan a dan za a binne shi ba inda za a kai shi sai aka yi masa haka kabari a wajen yayin da za a yi masa wanka sai suka yi nufin su cire rigar da take jikinsa sai suka ji wata murya tana cewa kar ku ce za ku cire masa rigarsa ku bar shi da rigarsa shi yasa ba cire gar ba aka yi masa wanka a hali riga tana jikinsa wanda sai da na alisa basu ne suka yi masa wanka to an ce wannan murya suka ji ta hariru ce ta hariru ce to na to da an ce da farko iblis ya zo yake cewa ku cire rigar sama duk sauran mamatan ku ba cire musu riga kuke ba to sai hariru ya zo daga baya ce kan ku cire masa riga wacce murya da kuka ji ta farko ta iblis ce ni ko ni ne hayo to yanda hafiz mukalta ya ya ya tura ya fitar a hasadisu hasadisu nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kamar hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga shabi ibn awata ya karbo daga mahaifin sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutum biyu masu hakan kabari a madina akwai mutane biyu gwanayen hakan kabari a madina ɗaya daga cikinsu in ya tashi kabari lahadu yake siffar kabarin da ake kira lahadu yake shine a hakan rani sai ya yi zurfi daga wajen bangaren alkibla sai a rarake a kamar kogo sai ya zamo a nan za a samu mace sai a sa shi a nan sannan a mayar a rufe ɗayan ko ba da hajji yake ba shakku yake irin wanda ake a nan wato a uwa sannan a ya suka ce wacce ya fara zuwa a cikin masu haka kamarin nan guda biyu da farko sai ya zo da nasa aiki in wanda ya iya lahadi ne ya fara zuwa ya lahadi wanda ya ce shakku ne ya fara zuwa sai ya zo da shakku yin shakkun nasa a sai wanda shi yake yin nan ya fara zuwa da farko sai lahadu wato ga manzo sallallahu alaihi wasallam ta aka kaba shi sifar lahadu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suke cewa sai ma daga baya kuma sai suka tuna cewa to ai da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahadu lana wa shukku la gairina ai mun za a yi mana lahadu za a yi mana wato su mutanen madina daman su lahar suka saba kafin su ta fita maka yawan zuwa su da maka da madina sai an mai dutse to amma kafin madina ta fi karfi ya sa sun kan sun tashi lahadi suke tunda dama an ce ba a yin kamari lahadu sai inda ba ta ke da karfi ba za ta dinga rurrubkawa ba amma ya zama kasa ba mai kwari ba ce gomma a shakku yadda malamai suke faɗa don kan da zo tana rufa sai zama tana rufa wata amma a shakku shi kenan a an huta ya rufa wata to za a sa wani abu a kare shi a iya sa ko itace ko wani kasko a kare shi kafin a mai da ƙasa yanzu sai an sa wani abu an kare shi sannan a mai da ƙasa to wanda za ta min hadisi ya karbo daga imam malik wato labarin ya isar masa cewa ku salama mata annabi sallallahu alaihi wasallama kana ta goro tana ta sace tana ta to can magana da aka rubuta Allah ka ya faɗa kaga ta dace da maganarsa wanda ya zo a hadisi ingantacce cewa ai wallahi ni in mutan Madina suka ce ga tsarin da za a yi ko ga yadda za a yi sauran mutane su ce ga inda za a yi to ni inda mutan Madina suka ce nan ni ma na karkata wallahi law salakati al-ansar wajiya wa salaka an-nas wajiya la salakat wajiya al-ansar la salakat wajiya al-ansar tunda za mu zo da Madina za da suka fi sani za da suka sani shakon kamar bakon abu ne ya zo musu zuwa muhajirai to bai za ta mu hadisi ya tabbata Imam Malik ya samu labari cewa umma sallama mata annabi sallallahu alaihi wa sallama ta kasance tana cewa ban gaskata cewa annabi yayi wa fati bai ta duk da ake cewa annabi yayi wa fati har cikin ta dai bai ba sai yayi wa yayi yayi wa fati sai da na je tashin wato sai fura sanda ake haka kabarinsa ake rufe shi sannan ne na tabbata to gaskiya ne din yayi wa fati tunda dai ba ta za a binne shi ba ko an binne shi Ubaidullah ta mana hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ahmad Sa'id cewa Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce wato wata mutane na sa zauji ba zauji bane zauja da fata anna Aisha ta anna Aisha ta zauja zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam da ta ce na na yi mafarki da wasu watanni uku da suka bayyana duk suka faɗo rumfata sai na bayyana mafarkin nan nawa ga abubakar sadiki na ce ba ba ta ji mafarkin da ne ke fassara ba ke kyale ta wanda abubakar sadiki gwanin fassarar mafarki da wasu malamai suke cewa a musulunci ma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka samu gwanin fassarar mafarki irin sayyidina abubakar wata ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani fassarar mafarki yace da ya faɗa wa sahabbai da sau da yawa in yi mafarki an yi sallah asuba ya kan faɗa wa sahabbai sai sai da na abubakar ya ce ya rasu lalla to Allah ka jari nan fassara mafarkin da haka sai manzo Allah ya ce to kai fassara mana sai na abubakar ya fassara ya fassara hadisin dogo ne sai da ya gama ya ce ya rasu lalla dan Allah ina so ka faɗa fassara nan da ne ta dace ko ba ta dace ba zala ce a sauka ba'aran wa a haɗaka wani abu a cikin fassarar taka ta yi daidai amma wani abu a cikin fassarar taka ba ta yi daidai ba sai na ba kai jihar sulala dan Allah a fannin da ban daidan ba yanzu Allah ce a kaje nemin magiya ba za a faɗa ba in kaje nemin magiya ba za a faɗa ba to ta ce yayin da aka karɓi manzo sallallahu alaihi wa sallama aka binne manzo a ɗakinta sai sai da abu bakar yake ta wannan shi ne ɗaya daga cikin watannin da kika ga sun sauko rumfai shi ne mafi fifiko a cikin watannin naki bai faɗa mata sauran ba sai ya sa kenan aka gano a shi kenan ba lallai ba ne dan an faɗa mutum mafarki ana bukatar ya fassara sai ya fassara sannan ba ba na daidai sai ya fassara ba ya yi bayanin fassarar ma ta yi kuma ya fassara daga baya ta yi kuma in yaga akwai maslaha a ciki ya zama ya san fassara sai ba za a san nan din ya ga akwai maslaha a cikin fassara wannan take to wani na jama'a hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo ba daga mutum ɗaya ba daga waɗanda yake duk amintattu ne a wajensa cewa ba da muna yi wa tsafin da fa'idar da zai ibn amr ibn rufai wato wanda dukkanin su biyu suna cikin ashratul mubashshirun bil jannati mutum goma da annabi ya musu albishir da aljanna malaman tarihi cewa ke cewa tsakanin wafatin su shekara uku ne sa'id ibn zaidin ya wafati da farko shekara ta hamsin da ɗaya da hijira ba ibn abi waqas ba da shekara uku wato shekara ta hamsin da hudu daga hijira ya wafati da ya zama dai an karɓi ransu ne a hakika hakika kamar wata unguwa ce haka ta hutawa ko ta na kai wanda yawa sahabbai suka yi biki gida a can ko gona a can amma da suka bisa a hakika din nan ba a nan aka binne su ba an ɗauko su an kawo su madina aka binne su a ita aka binne su a madina to wannan ruwa ya kenan akwai ruwa kuma da take cewa a ai shi saru na biyo kasu ma gaba daya ba a bade ne wa fati ba ya yi wa fati ne a wajen yaki a nisan gama a nisan gama yadda da yawa wasu ke gudun cewa ko musulmin da suke wajen suka kusa cewa ai wajen lalle kabarin sa'adu ne lalle kabarin sa'adu ne amma na kan sa kan cewa a sa'adu na wasu tabi wa tasu wannan ruwa game da wafatin sa ita ce ta inganci suka ce wancan din suna ne ya dace da wannan shi ne wasu suke ɗiwa sai ɗaukan cewa sa'adu na abi wa kasin ne a ba sa'adu na abi kasin ba ne wani sa'adu ne ko shi ma dai ta sunan mahaifin nasa abi wa kasin amma dai ba wannan sahabin ba ne in ji wasu malaman to wani na samu hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga shamin ummata ya karbo daga mahaifinsa kuma su ibn zubair ya ce wallahi ni dai in da son samu ne to ba na son a ce abin ne na abakiya wallahi a yi an binne ni a wani waje daban ba a jika ba ya fito yiwa zuwa gare ni daga a ce za a binne na hakika me ya dalilin ya sa da fada ba za ku ce domin hakika ta gama iska inda duk za a abin ne mutum to da can kamari ne da wani kan wani kamarin za ka a sa mutum shi ko wanda za a haka a sa ni ɗayan mutum biyu ne ko dai ya zama azzalimi to ba san abin ne na tare da azzalimi ban na san a ce an binne ni tare da azzalimi ko kuma ya zamo na kirki ne to ba na son a ce za a ke kasusuwan sa janni a sani ba ko wanda za a ce shi ba na kirki ba da shi ba a zalibi ba ne mutane ta yanzu ko ne zan ko salihu shi ya sa ce to shi ganin haka ya gwambace a binne shi a wani wajen ba a hakika ba cewa in za a wuce da gawa ta wajen da mutum yake zaune ya miƙe tsaye da kuma magana cewa bakin matsamarsa kamar kujera a zauna a kan kabari daidai ne ko ba daidai ba wani na ta hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga hamdu sa'idin ya karbo daga waki ibn amr ibn sa'ad ibn mu'az ya karbo daga nafi ibn jubair ibn mujib ya karbo daga mas'ud ibn al-hakami ya kamar sai da na san a cikin hadisin sai da na abi da kaga a wannan hadisin yana cikin isnadai dogaye na imam domin tsakanin sa da sahabi sai da aka sami har mutum gudu kuma wani abu na ilimin hadisi duk mutum hudun nan na sama da imamu malik duk tabi aiki amma zama wannan ya ruwa daga wannan wannan ya ruwa daga wannan wannan ya ruwa daga wannan wannan dalilin yasa wasu da yawa daga malamai musamman su malaman hadisi suka tafi akan cewa hadisi mursali ba hujja bane hadisi mursali hadisi da suke kai zai ce manzo Allah ya ce kaza ba hujja bane saboda sai shi kansa ya karba wajen wani tabi'in ne shi din ma ya karba wajen wani shi ma din ya karba wani wani domin ka sama a nan ga tabi'an sun je har guda hudu shi yasa a ce kenan hadisi mursali sai ya zamo ba hujja ba yanda ya alfiya alfiya da ke cewa wa rabu hula ka wa kaunar asali ka shafi wa ahli ilmin asali wa radduhu al-aqwa wa qawlu al-akthar ka shafi wa ahli ilmi al-akthar to saboda irin wannan akan samu ma zamo ya fa haka akan samu ma ya zamo taji'an sun jira a ibadi daya fiye da mutum hudu amma ana ce ga su mutum hudu dukkanin su tafi aini to ya kamar sai da za a rika hadida shabdala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an zo za a wuce ta inda yake da da gawa za a wuce da janaza sai ya miƙe tsaye sai an wuce da ita sannan ya zauna sannan daga baya sai ya zama ko da za a wuce da gawa baya miƙewa tsaye daga baya sai ya zama baya miƙewa tsaye to wannan wato a sami sabani da yawa sabani da yawa tsakanin malamai akan cewa to wannan wato ya yi nasfancen ne cewa miƙewar ya zo ba a bukatar miƙewar ko kuwa wasu suka ce ba ai abin da yake akwai hadisin ne ma wasu ba fahimta ba ai abin da ake nufi wato in aka kai gawa wato wanda yake zai raka ta wato to ana fito da ita sai ya yi eh wato cewa wanda ko kawai eh zai za a wuce da gawa ta gaban sa ai da ba wanda ba cewa aka ce ya yi ba wasu ka ta ai zahirin hadisin haka yake nuna cewa za a wuce dai da gawar ne yake mijewa amma daga baya ya koma sai ya wuna to eh umar ibn lafiya bin hadisi ya karbo daga imam malik cewa labari ya isar masa cewa sayyidina ali dan abi dalib ya kasance yakan mai da kabari kamar matashi wato ya kwanta ya tada sa da kabari yana shingida a kanta imam malik ya ce an yi hani ne daga zama a kan kaburbura a cikin fahimtar mu saboda hanyoyin da za a bi a wuce sai ya zama galibi in an zauna kamar an tsare hanya makabarta a matsa take ga wannan kabarin ga wannan kabarin to wani ya zauna a kan wani wani zai wuce ta wajen ina zai samu to wannan ta mun hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga abi bakar ibn usman ibn sa'ad ibn hunayfin cewa ya ji aba umama dan ibn hunayfin yana cewa wato ya ji amminsa shi a ba umama din ammin shi abubakar din ne da dan uwan mahaifinsa ne mun kasance muka halarci naza kafin a ce mutanen da suke baya ma sun gama zama har sai an gama cewa to a tafi an an gama an gama baiwa kafin a ce na baya ma sun gama zama an an sanar da su cewa to a tafi an gama binnewa to hani daga yin kuka bisa mamaci wannan kamar hadisi ya kawo daga imam malik ya kawo daga abdullahi da abdullahi jari ibn atikin ya kawo daga shibin al-harithi shi ne kakar abdullahi abdullahi jari da abu ummi wanda ya haifi uwarsa ya ba shi labari ba jari ibn atikin ya ba shi labari wato mahaifinsa ya ba shi labari da wato kakan shi ne wato hadisin daga gare shi ya ba shi labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana gaya da Abdullahi bin Salih ya same shi ya fita daga hayyacinsa ya same shi ya fita daga hayyacinsa yana halin suma ya rinka kiransa ya yana kwalla masa kira amma bai amsa masa ba ya riga ya suma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace gulibna alaika ya mai rabi an rinjaye ma kanka ya mai rabi inda son samu ne kakka tafi ka zauna tare da mu amma ga ta ba inda za mata sai suka fashe da kuka suka sa kuka jahiru ya haɗu bisa kito ne yana cewa su shiru ba su shiru jahiru na cikin yana cewa su shiru su shiru su daina Zala sallallahu alaihi wasallam ya ce da abin da kyale su kyale su idan bai za mu gaba idan Allah ya sa ka to bai za mu gaba idan Allah ya sa ya cika kan wata da ce za ta kuka a sannan. Manzo ya sanar ta ce ya Rasulullahi me ake nufi da wujuri yace za ma ta in ya mutu in ya cika na yadda kace an tafi da shaida na rantse da Allah walla da can lamarin da sha'anin ina sa ran ka zamo kayi shahada ina sa ran a ce ka samu ladan da ya mutuwar shahada jihaza ka domin ka riga ka gama shirin ka na fita yaki sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Allah ya ba shi lada bisa gwagwadon niyyarsa inda dai ya yi niyyar fita yaki ai kamar ya yakin ne za a bashi lada kamar wanda ya je yakin kai me kuke lissafawa wanda za a ce ya yi shahada a ganin ku wane ne za a ce ya yi shahada suka ce a muna ɗaukar cewa wanda aka kashe a yakin da aka yi da taimakawa a dinin Allah ya ce za ce ya yi shahada sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ai ba shi ne kawai ya shahada ba ashahada wanda ake ba su ladan shahada su bakwai ne banda wanda aka kashe a yakin da aka yi don taimakawa addinin Allah wanda ya mutu wakashin annoba ya samu matsayin shahada wanda ya mutu a ruwa wanda ruwa da ya cinye shi ya samu matsayin shahada wanda ya mutu da ciwon hadarkari shi ma za a ce ya yi shahada wanda ya mutu da ciwon ciki shi ma ya yi shahada wanda ya mutu da a wuta a gobara shi ma za a ce ya yi shahada wanda ya mutu karkashin gini ko wani abu ne ya faɗo masa ya mutu to shi ma za a ce ya yi shahada mace da ta mutu bijin in tana cikin naguda ta mutu da naguda ita ma za a ce ta yi shahada ita ma za a ce ta yi shahada malamai suke cewa ita shahada iri uku ce ko shahidai iri uku ne akwai wanda yake shahidin duniya shahidin lahira shahidi ne tun a nan duniya ma'ana hukuncin hukuncin shahidi sun rataye da shi a nan duniya shahidi ne kuma a lahira duk lada da matsayi da aka faɗa na shahidi zai samu a lahira wannan shi ne wanda yake ya yi yaƙi don taimakawa addinin Allah ya je yaƙi yaƙin da yake an yi shi don taimakawa addinin Allah ya zama kuma shi ya je yaƙin ne don ya taimakawa addinin Allah da wannan niyyar ya je to sai aka kashe shi to wannan shahidi ne a duniya shahidi ne a lahira zama masa shahidi a duniya ba za a wanke shi ba ba za a masa kafani ba za a yi masa sallah ba haka za a binne shi zama masa shahidi a lahira duk ranar da ake faɗa da matsayi cewa shahidi zai samu to zai samu akwai kuma shahidin biya kawai shi ne wanda yake yaje yaki da aka yi don taimakawa addinin Allah amma shi a zuciyarsa ba ya je ne da niyyar taimakawa addini ba ya je ne ko don samun ganima ko don ya nuna gwaninta ko don ya kare jama'arsa ko wani abu sai aka kashe shi to yanzu tunda mu ba mu san yayi a zuciyarsa ba za mu ɗauka ya yi shahada ba za a wanke shi ba ba za a masa wanka ba ba za a masa likafa ba ba za a yi masa sallah ba amma a lahira duk abin da ake faɗa da shahidi ba zai samu komai ba tunda dai ba dan Allah ake ba ya zama shahidi ne a duniya kawai amma ba a lahira ba amma kuma da yake shi shahidi ne a lahira kawai su ne kamar wayannan guda bakwai da annabi ya ambata shahidai ne amma a lahira kawai ma'ana za a yi musu wanka a nan duniya za a yi musu likafani za a yi musu sallah amma kuma matsayin da ake fada da shirke za su samu su ma a lahira. Suyudi yake fada bayan waɗannan babban da aka fada a hadisi. Akwai waɗansu ma da suka a wannan hadisin akwai wasu ma da suka zo a wasu hadisan daban-daban da suke nuna cewa su ma za a ba su ladan shahada. Na farko a ciki akwai wanda ya mutu da tarin fuka. wanda mutum da tarin fuka to shi ma an ce yana ciki wato za a ba shi hadisin da yake wato tabarani na waito shi akwai wanda ya mutu a halin bakunta shi ma an ce zai samu ladan shahidi hadisin da yake ibnu maja da bai hadisi sun waito haka nan wato akwai wanda ya mutu da zazzabi zazzabi ne zafi to shi ma an ce zai samu ladan shahada hadisin sa dai da ya fi da shi akwai wanda miki ya tsara maciji ya sare shi ya mutu to shi ma an ce zai samu ladan shahada akwai wanda yake ya shaki shakewa ya da wani abu sai ya mutu to shi ma an ce zai samu ladan shahada akwai wanda wata dabba ce ta je ta kama shi ta cinye shi har ya mutu to shi ma an ce zai samu ladan shahada da kuma wanda ya fado daga dabbarsa ya mutu shi ma an ce zai samu ladan shahada kenan kamar yanzu sai a tsara kenan kamar masu mutuwa a mota ta kenan za su samu ladan shahada tunda yanzu mota ta zamani ta zama kamar ita ce matsayin dabbar ko to wannan hadisan su dai kudin nan tabarani ne ya ruwaito shi sai kuma wanda ya faɗo daga kan wani abu ko dole sai kuma wanda yake yayi yana jin bautar Allah ko yana shirtawa da lamarin addinin Allah sai ya mutu ko da aka yi shimfidarsa ne to shi ma dai zai zai samu wannan lada sai kuma wanda aka kashe shi don ya kare dukiyarsa ko addininsa ko jininsa ko iyalinsa to shi ma zai samu ladan shahada shi wannan hadisin na wannan asabu sunan arba'a da sun waito shi to sai kuma wanda ya mutu a kurkuku wanda yake da zalunci aka daure shi duk an tsere shi ne bisa zalunci har ya mutu a cikin kurkukun to shi ma zai samu ladan shi haidi wato yana cin shi wada wani ahirati to sai kuma wanda ya alhali yana neman ilimi wanda ya mutu alhali yana ɗani to shi ma zai samu ladan shahada to to na samu hadisi ya kama daga imam malik ya kama daga wani abi bakari ya karbo daga mahaifinsa ya karbo daga amurka ya abin rahama rahama su ta ba shi labari cewa ta ji aisha uwar mummune tana cewa an ambata mata cewa lafi umara yana cewa wai wanda yake mamaci ane masa azaba da kukan rayayye idan wani nasa wanda yake da rai ya ko masa kuka wai wannan yakan jawo a masa azaba a shamrar umara ya tafi a kan haka sai aisha ta ce Allah ya gafarta wa Abi Abdurrahman ai yayi ba hakuwar fahimta ba haka ake yi ba innahu lam yakzib ba wai ya faɗi magana da ba gaskiya ba da niyya ba ya kawo magana da ba gaskiya ba ce da ya cewa ya kawo ta a kuskuren fahimta yi sai dai abin da ya faru mantuwa ya ko kuskuren fahimta inna ma mana rasulullah abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ne da wata bayahudiya ala ya aduwa yaron ta suke mata kuka sai ce ko kuna ta kokawa a kanta kuna kai mata kuka alhali ita ne mata azaba a kabarinta wa azaba da ake mata ba wai kukan da suke mata bane ya jawo a'a rabo wata bai hudiya shi ya jawo wannan matsala tana cikin matsalo da yake an samu bambancin fahimta tsakanin sayyidatuna Aisha da kuma jewa daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake wato malahan littattafai suka yi akai kamar badawuddin zarkashi ya yi littafi al-hijaba bi martajara katu aisha to ala sahaba bayani akan matsalolin da yake an samu sabani tsakanin aisha da wasu da yawa daga sahabbai ko ma da sahabbai gaba daya to a ya kawo wannan tana cikin matsalolin da yawa daga sahabbai suna ganin cewa ne yin kuka ga mamacin na jawo a yi masa rama wannan kuka amma aisha ita tana duba gugumin cewa wala ta zurwa da wata wuzura ukura yaushe ya kuka balle a ce za a yi masa azaba a kai a ai su ne da suke kukan su ina ruwansa shi ina ruwansa shi ai ba abin da ya shafe shi shi yasa ita tana ganin umumin amma su suna ganin hadisan da suka zo ai suna da yawa kan haka shi yasa suka tabbatar da shi kamar a mazhabar malikawa su sai suka haɗa zantattukan guda biyu suka ce wanda yake ya san in ya mutu za a yi masa kuka yake hanawa wanda yake san in ya mutu za a yi masa kuka amma ya ke wasiya cewa dan Allah ina mutu kan wanda ya mun kuka to wannan in aka yi masa kukan za a yi masa azaba da shi domin ko abu ne wanda yake munkari wanda ya iya hanawa amma ya ke hanawa ya iya hanawa yana da damar ya hane daga gare shi halin rayuwarsa haka nan wanda ya yi wasiya cewa shi ya mutu ba a yi masa kuka irin ta darfa ko darfa shi cewa yake za ni tufanai ni bima ana ahaluhu wa shiqqi an yarje bai yabna ta ma'abadi wala ta dadini kamra'in laysa hammuhu ka'ani wala yubni ganadi wa mashahid yake cewa da masoyiyarsa in na mutu ki mun kuka ku san yadda na dace da ku a cikin kiran abin da ne ya yi kike tarihaki saboda mutuwa ta ke yar ma'abadu ka sanya ne kamar mutumin da bai wata gwaninta ba ko bai wata bajinta ba a rayuwarsa ni kin ga irin bajintar da ne eh shi yasa na mutu ki tsaya kake ki mun kuka ki mun kuka to kamar irin wannan shi ne za a yi masa azaba da wannan kuka wala yu'azzabu bi buka'in lam yusbi aw lam yanha yana da motar da sharrojinsa suka kawo kenan to wannan da yana ɗaya daga cikin wuraren ita sai da aisha da yake malama ce ke yasa wani lokacin sai ta kan ma fahimta a fahimta ta addini ya zama ta saba da fahimtar mahaifinta karewa ma kenan wanda shi ke kan gaba ko mahaifinta da Allah ya ce wal mudallaka ta karbar da ya fi salatu ta gururi a fahimta sai ce gururi din ana nufin jini eh macen da mijin ta ya sake ta sai ta yi jini uku bayan sakin sannan ne ta gama jinin uku farai sannan ne ta ta gama idda ita ko Aisha ta ce kai sai ake nufi ba jini ba sarki ake nufi ba jini ba a ga nan aisha fahimtar ta sai zamo ta saba da fahimtar mahaifinta da fahimtar ma bin mahaifin nata da nibinsa da dai ma nibin nasa duk wannan kula fa'ul arba sun tafi kan cewa salatatu koro in jini ake ne sai da na abubakar sai da umar sai da na usman sai da na ali duk a wajen su da jini ake gidda amma ita aisha da kuma wasu daga sahabbai kamar da su umar ga zai nuna sabit su sun ce a sarki ake ne wannan kuma ya kawo tun a jami'ai ma aka samu sabani har kuma zuwa malaman masaba su ma aka samu sabani tsakanin su malikawa da shafiyawa daga sarkin ake ne hanafiyawa da ruwa da ta fi inganci ta fi karfi a masabar hanafiyawa suka ce ai jinin ake nufi jinin ake nufi to alhamdulillah ta tashi zata fi musibati idan mace tana cikin tsari sai mijinta ya sake ta yadda daman aka ce kenan to ya sake ta tana cikin tsarki dama haka aka ce ai to yanzu idan jini ya zo mata tarar gida da jinin ya zo mata ba sai ya dauke ba ta yi barke daya idan wannan jinin ya dauke ke barke to idan ta ga wani jini na gaba to ta samu barke biyu idan wannan jinin ya dauke sai barke ya zo mata to in ta ga jini na uku ba sai ta ga jinin na uku ba kai sai ta iya daura aure ta gama yadda amma da ta ce jinin ake nufi suka ce a to zai ta gama jini biyu yanzu ga na ukun ya zo amma ba ta gama shi ba sai ta bari sai ta yi sarki kafin ta daura aure shine bambancin yawa shine ma bambancin eh eh wa sofra sofra sofri wanda ake diban kasa da shi sofri wanda shi ne karabin jan'an shi ne karabin masahi masahi sofra na aikin kasa to bismillahir rahmanir rahim to an saba da jari ne na samu ranta